من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yankuwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba takwas ga watan sha ɗaya watan zulƙida yau hijira na da shekara 443 takwas ga watan shida miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan unguwan Hamudu Kafi bypass fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al-Allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai yini irin wannan idan masu bibiyar ba su manta ba muna cikin alhai'a alƙauliya lissujud yadda ake so tasbihanka su kasance a cikin sallah ko lafuzanka na tasbihi yadda ake so su zama a cikin sallah to muna cikin wannan gaba ba mu fita daga cikinta ba wannan kuma shine darasinmu na 49 kenan a wannan littafi insha Allah a shafi na 123 maliki cewa as-sujudu zinglu lillah ita sujada a kaskantuwa ne a gaban Allah a matsayinka na bawa idan kai sujada to ka kaskantar da kanka na gaban Allah subhanahu wataala duk matsayinka duk girmanka ta a lokacin da ka faɗi za ka yi sujada to ka nuna kai ba kowa ba gaba ɗaya ka ajiye dukkan wani barin ƙasa da tunƙaho da matsayi duk ka ribi da shi ka ƙaskantar da kan gaban Allah subhanahu wataala yini as-sujudu dhillun lillah tada ashrafu ma fika wa huwa al-wajh fi mawdi' al-aqdam fil ardh mutum ya sanya ashirafu mafi gaba da tafi kowace gaba daraja a jikin ita ce fiska fiska ta fi kowace gaba daraja an fahimta shi ya sa a hata ma miji manzan Allah ya hana shi ya mara matarsa a fiska wala ta darabu laje wala ta ƙabbe ya sa hukuncin marin fiska ko a kutu hukuncin marin fiska daban ne an gane ko? yadda za ka daki mutum a bayansa kamar ɗaɗe ko kamar laushi to idan ka mare shi diyar mari ta fi ta fata naushi an gane da kyau da akwai yiwu da nauyin za a fi jin zafi da sauransu amma mari ƙasƙanci ne a yi duwanda aka mare shi cikin jama'an zubar masa da mutuncinsu saboda ka fiska tana da daraja tana da kima hatta a kotunan musulunci marin fiska hukuncinsa daban ne ya sha babban da sauran a dake ka a sassan jikinka to sai malice cewa mutum zai sanya gaba mafi tsada wanda take jikinsa wa huwal wajha ita ce fiska fi mawdhil aqdam fil ard zaka sanya tagun da kafa take takawa a ƙasa an gane da kyau zaka sa fuskar ka inda kafa take takawa ka ɗau fiskar ka gaba mai daraja kuma ka kai ta gun da kafa ce take taka wannan ka ka nuna kai ba kowa bane wannan din kana yin sa kuma domin Allah domin girman Allah subhanahu wataala wa hadha sufulun wa sulul wa nuzul wannan kamar saukar daraja ce da kuma kaskantuwa a gaban Allah da sauki dukkan wani matsayi naka shine sufulun wa nuzul duk girmanka ko kai waye a matsayinka a duniya inda kai musulmi ne to a lokacin da za ka yi sadaka ba kowa ba yanda talaka dan dako zai yi sujada to kai ma duk matsayin ka za ka faɗi kai sujada duk wannan matsayin naka an ka koma can kuma zai ma amfani amma anan dai da kai da duk kowa da ɗaya kuke a gaban Allah subhanahu wataala fa yunasab an yusna ala Allah azza wajal to abin da ya dace a wannan yanayin da ka faɗi kana sujada abin da ya dace ka yabi Allah ka yabe shi domin shi ne ya sanya kai wannan aiki bil uluwi ka yabe shi wajen shi maɗaukaki ne ka annama ta ƙul kamar kai ne za ka ce a misali ana abdun nazir ni bawa ne wanda na sauko da dukkan matsayina zuwa gare ka wa anta ya rabb rabbul ali rabbun ali kuma ya Allah kai ubangiji kai ne ubangiji madaukaki wa nahnu na'lam anna uluwillahi subhanahu wata'ala mu kuma san cewa daukakan Allah da matsayinsa Allah subhanahu wata'ala uluwin uluwin zati wa ulu wasfi zatin Allah madaukaki ne an gane da kyau sufofin Allah ma madaukaka ne ulu zat wa ulu wasfi duk abin da zaka siffanta Allah da zaka siffanta da siffa mafi kololuwa وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم Allah duk wani misali da za a buga gare shi to shine mai misali madaukaki kursiyunsa madaukaki al'arshinsa madaukaki sunayensa madaukaka siffofinsa madaukaka an fahimta shi Allah duk inda yake to a burbushin kowa yake wa huwa al-qahir fawqa ibadihi Allah shine a burbushin bayinsa gaba daya dukkan abin da ya shafi Allah ya danganci Allah tauhidi mai ƙarshen matsayi ba wani abu da za a ce matsayinsa ya haura matsayin Allah ba zai yi ba duk siffar Allah duk sunayen Allah to sunaye ne madaukaka siffofi ne madaukaka an fahimta to idan kai bi Allah da shi madaukaki ne to kaya bi cewa zatinsa madaukaki ne kuma siffofinsa madaukaka ne an fahimta nan amma ulu zati fa inna Allah ta'ala faqa kullu shay'in bi zati ulu zati zatin Allah maɗaukaki ne to kamar ka ce Allah fauka kulli shay'in iya bibishin kowane abu bi zati da zatinsa an ce ga sama ita ce a birbishinmu ita muke gani a sama da mu ita ma da wata saman da wata saman har zuwa samai guda bakwai bayan nan an gama samai akwai kursi bayan kursiyu akwai ruwa wanda yake tsakanin kursiyu da al'arshi wa kana arshi wa alalma bayan kursiyu sai wani ruwa da Allah ne san iyakarsa kawai daga nan kuma sai al'arshin Allah subhanahu wataala daga nan kuma sai zatin Allah an fahimta shine Allah shine fauka ibadi shine birbishin dukkan wata halittarsa gaba daya to uluwi zati wa uluwi wasfi asani uluwi wasfi uluwi alwasfi a abu na biyu bayan Allah zatinsa maɗaukaki ne fiye da komai da kowa haka nan siffofinsa maɗaukaka ne a inna wasafu azza wa jalla wasfuhu mutadamminun li a'al al-awsaf siffofin Allah idan zaka siffanta Allah ya kumshi siffofi maɗaukaka domin Allah yana cewa walillahi al-masalul a'la wa huwa al-azizul hakim ga Allah misali maɗaukaki yake maɗaukakin misali yana ga Allah wa huwa al-azizul hakim Allah ta'ala shine al-azizu al-hakim mabwayi ko mai hikima ku duba yadda duniyar nan take inda maka sani da inda baka sani ba da abubuwan da aka shato da ƙarerayin da aka yi daidai a cikinta dai wani abin kai baka isa ba sai a yi ta ma ƙarya a kansa haka za ka haƙura dole ka ji bayan da za ka yi duk dai abin da aka haɗa aka faɗi duniya ita ce kaza ta yi kaza ta yi kaza to an ce a hannun mala'ika ba ta bi ka ɗora kamar ƙwayar gyaɗa a hannunka ba duk wannan rigimar da ake tsakanin apc da pdp nan allah kuwa tsakanin duk da har manyan arnan masu amerika da faransa da waye da rigimar isra'ila da falastin da waye duk to gaba ɗaya a hannun mala'ika ba fi ƙwayar gyaɗa a hannun shi ya taƙallabu ha haizu sha in Allah ta'ala ya ce kifar da ita shi kenan kowa mai sai daga aiki an fahimta to wannan kusan shi ne abin da ya kamata dan adam ya tsaya ya tsayi da kansa ya gane shi ba kowa ba ne kar wani abu a duniya ya saka wani girman kai na banza da wofi da wani daga hanci da wani turokon wofin banza da wofi kar kai da kai wannan shaɗin da ke zuga ka banza da wofi mala'ika jibril alaihi salam an ce fuka-fikinsa guda ɗaya zai iya rufe duniya kuma iya da fuka-fikai guda ɗari shida idan ya saki ɗaya a tuba shi da gunda zai zauka duniya duniya ta masa kaɗan duk zuwan da yake ga manzan Allah sai dai zo da siffar ɗan adam ko da wata siffa wanda ba ba zai ware siffarsa da Allah ya halice shi ba duniya ba ta da inda za ta ɗauki mala'ika jibril babu in zai ware irin halittar da Allah ya masa an fahimta to mala'ika jibril shi ma an ce akwai lokacin da Allah ta'ala ya tura shi wata tafiya wata aika iya cikin tafiya shi ne shugaban mala'iku kamar yadda nasu ya tabbatar amma kuma a girman halitta akwai mala'ikan da ya fi shi domin Allah ya nuna masa kan cewa ba don shi ne shugaban mala'iku to ba shi ba ne ƙarshe kuma wajen halitta cikin mala'iku mala'ika jibril ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya ya ce Allah har yanzu bai je gunda Allah ya tura shi ba can iya cikin tafiya sai ya ji kamar ya fada wani gumara kyau haka kamar kwazazzabo haka sai ya farka sai ya ganshi a gaban wata halitta haka sai yi wa Allah tasbihi wannan mala'ika sai yake tambaye sa shi wane ne sai ki shine jibril sai ki tato shine shugaban mala'iku kamar yadda Allah ya tabbatar da aka shine shugaban mala'iku wannan mala'ikan ya gaida shi a matsayinsa ne shine shugabansa yake cewa Allah ya turo ni naje kaza da kaza da kaza to shi mala'ika yake ce masa tun lokacin da ka fara jin ka fada wata gargada gargada to akan gira da kake tafiya shine yanzu ka zo karshen ta ni na ji kamar wani kiya shine haka dan gira da na dan yi haka yana jiga to shi ma kansa mala'ika jibril din Allah ya nuna masa cewa akwai halittar da ta dama ita shi wato Allah a bar shi da ikonsa kawai yawwa Allah a bar shi da ikonsa dan adam ne kawai yake nasa shirman a duniya amma kai ba bakin komai kake ba an fahimci wannan to Allah shine zatin sa madaukaki kuma sufufin sa madaukaka sune fiye da komai walillahi almasalul ala wa huwa alazizul hakim an-nahl mas'ala malaci insanun sajada wata mas'ala mutun ne yayi sujada wa baƙi alaihi ayatani min hizbihi iya karatu iyayen tartil ma'ana iyayen izu shida shida duk dare a kwana goma ya sauka ko izu goma goma duk dare a kwana shida ya sauka to ya zo ya yi sujada to kuma sai aya biyu ta rage masa a iban da ya ɗauko na tartil ɗin da yake yi game da iyakokin da ya ɗora wa kansa a ƙara ahu mafi su judi kama hukumu zane aya biyun nan da ya rage ya yi sujada bisa ya manta bai ƙarasa aya biyun ba da ya yi sujadar sai ya tuna fa bai kai zangon da yake so ya je ba sai ya ƙarasa wannan aya biyun a cikin sujada an gane da kyau to sai ce fa ma hukumu zalika me hukuncin wannan an fahimci maganar kai ne ka dauko karatu ka zo dab da inda zaka yi ruku'i to sai kai kai kai ruku'i har kai sujada sai kai tuna akwai aya biyu za kai izin da kake ko karshen surar da kake so kai to kana tunawa cikin sujada sai karanta wani ayo guda biyu a cikin sujada to me hukuncin wani abin da kai daidai ne ko ba daidai bane malice na qulu haza la yajuz hakan baya halatta li'anna qira'atul qur'ani fi sujudi la tajuz domin karanta alqur'ani zallarsa gayansa a cikin sujada hakan baya halatta an fahimta kaga shi akwai gunda za ka karanta qur'ani ma kai laifi kenan an fahimta akwai gunda za ka yi karatun qur'ani kuma kai laifi ana ganewa kaga wani hine shari'a kenan fahimta shari'a kenan karar ce ai ai karatun qur'ani ake ai salatin manzon Allah ake ai hailala ake yi to shi wanda ya zo da addini ya koyar a yi shi ne tambayar kawai duk ganin ka da abu iya da kyau a fahimtar ka to ba kai mazan Allah fahimta ba har in ba shi ba ne ce ai abu kaza abu kaza to kai da ra'ayinka da hankalinka bai dace ka yi ba sai ka tsaya kan abin da mazan ka ya ɗora ka aka akwai wani ya samu imamu ahmad bin hanbal a masallacin da imamu ahmad bin hanbal yake sallah da ya zo bayan sallan asuba ne sai dinga na filfili bayan sallan asuba ya ci na filfili biye biyu ƙara yi biyu ƙara yi can da ya gaji sai imamu ahmad ya kirawo shi ya ce akar makallahu ba a na filfili ba a bayan sallan asuba ana ganewa ba a yi har sai da in ka saba da rakata da lafijiri kuma ta kukuce ma to an ce an baka dama bayan ka bi jami'in asuba karama shi ma yawan da ya saba yi to sai shi wannan mutum yake cewa imam muhammad dan hanbal to yanzu allah zai mun azaba don na yi sallah kaga dama akwai yan takibi gina yanzu kawai don sallar ma sallar ma ya ce ba kyau kuma sannan na yi sallah kuma ya ce ba kyau ya ce eh allah ba zai ma azaba don ka yi sallah ba to amma allah zai ma azaba don ka saba wa manzan allah kuma gaskiya ba ne tunda manzon Allah na yace ba a wannan gun ba mahallin na bilbili bane kuma an ce fali hazarin da zinu khalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim dan kai sallah Allah ba zai mu azaba ba amma sabawa manzon Allah sai Allah ya mu azaba a kai to saboda karatun Qur'ani a cikin sujada da gangan laifi ne ba a karanta alqur'ani a sujada abin da ke karantawa cikin sujada tasbihai ne da addu'o'i haka shi shugaban ya koyar kai tasbihai kuma ka goya da ado inda kake da bukatar sabon Allah to mali ce la yajuzu qira'atul qur'an fi sujud la tajuz kama anna salah fi ba'd al-awqat la tajuz kamar ita sallar ita kanta sallar aw an su lokuta ba ta halatta ayita in kai maimakon ka samu lada sai ka samu zunubi wannan kuma shine shari'a sabanin hankalin ka kenan an fahimta bayan sallar la'asar nan ma manzon Allah ya hana ila fili daga nan har zuwa rana ta fada sai rana ta fada haka nan bayan asuba ba a nafifili har sai rana ta fito haka manzon Allah ya koyar idan kai kuma dan ta wurin kai to shikenan maimakon ka samu ladan sai ka samu zunubi malike cewa a la tajuzu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala inni nuhitu an akara alƙur'ana raki'an aw sajida yace ku tsaya ala harfut tambe ku tsaya yace wa inni cewa ni inji manzon Allah nuhitu an hana ni fi'il wa fa'il kiyan kaman nahallahu inni nahana Allah kamar daidai ne kace ni Allah ya hane ni an akara alƙur'ana na karanta alƙur'ani raki'an aw sajida a lokacin da nake ruku'i a wani ke sujada an hana karanta alkurani a ruku'i an hana karanta alkurani a sujada fa amma ruku' amma shi ruku'i a fa azlimu fihi rabb azza wa jalla ana so a girmama Allah mai girma da buwaya subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to haka ake so ka dinga maimaitawa a cikin ruku'i wa amma sujud amma ita sujada fajtahidu fi du'a bayan ka yi tasbihi kuma ka dage da addu'a faƙamunun an yi sajaba lafi iya kusa Allah ta'ala ya karɓa muku ai hariyun an yi sajaba lafi kun dace da Allah ya karɓa muku li'annahu aqrabu ma yakunu aqrabu ma yakunu min rabbih dan adam ba inda yafi kusanci ga Allah face lokacin da yake sujada a gane da kyau sujada tasbihi addu'a ruku'i girma Allah cikin tasbihai to wannan shine abinda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa sajid babu lokacin da bawa ya kusanci ga Allah ubangijinsa face lokacin da yake yin sujada a wannan lokacin ya fi kusa zuwa ga Allah subhanahu wataala an fahimta na uku idan ya kusuru mina du'a fi sujudi li nafsihi wa liwalidayhi ana so masallaci izan zarf ne a lokacin da kake sujada a lokacin da kai sujada ana so ka yawaita addu'a ana so ka yawaita addu'a bawon Allah li nafsihi a karan kanka kai wa kanka addu'a Allah ka tsayratar da ni wannan duniya lafiya ka dinga roƙon Allah gamawa da duniya lafiya ka gama da ita kana musulmi ka gama da ita kana mai imani kana ahlus sunna ka gama da duniya ba da haƙƙin wani a wuyanka ka tafi da hilahira ba ka dinga roƙon Allah sujada a wannan ka dinga sa wannan buƙatar taka a cikin sujada neman gamawa da wannan duniya lafiya domin duk mutumin da bai gama da duniya lafiya ba zuwansa duniya ma bai masa amfani ba bai masa amfani ba ka dinga roƙon Allah wa cikawa da imani ka dinga roƙon Allah ta'ala ya baka haƙuri cikin abin da ya baka kada ya dora ma handima da babakire da cin kayan al'umma ka tafi lahira da dakon kayan mutane a wuyanka wannan bakarar musiba bace a dinga biyan su da sallolinka da azaminka da dukkan wani aikin lada naka ka dinga yi wa mutane dako kana kai musu lahira ana biyan su maki dashi ka dinga roƙon Allah ta'ala ya sa ma qana'a ya raba ka da hasada ya raba ka da bakin ciki ya raba ka da mugunta ya sanya mai imani da tawakkali da dogaro ga Allah ya kiyaye ka daga zulama daga san kayan mutane duk wannan ka dinga roƙon Allah a cikin sujada abu ne da za su taimake ka ka cika da imani wali walidayhi ka dinga roƙawa mahaifanka Allah ya musu gafara rabbi gifirli wali walidayya kullun ka dinga sa mahaifanka addu'a rabbi yarhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji ƙayansu ka rahamta musu kamar yadda suka ji ƙaina ina ƙanana kamar yadda suka tausaya min ina ƙarami babu mai hasara face wanda bayi wa mahaifan saduwa taɓaɓɓen mutum kenan saboda ka mahaifa dole ne ma dole ne ma ka dinga sa su addu'a har in kana so gama da duniya lafiya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumi ya zo kawai daga daga hannunsa kawai Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza ce ajal da wannan yayi gaggawa ba haka ake wa Allah roƙo ba na farko ka yi wa Allah kirari an bayyana ka samu sunayensa da siffofinsa ka dinga yi wa Allah kirari da su sannan kai wa manzon Allah salati sannan kai wa mahaifanka addu'a sai manzon Allah ce sannan kuma ka roƙi abin da kake so mu Allah an bayyana da kin ku saboda ka mahaifa ana sa su a cikin addu'a a kullum lazimi ne wannan yadda ka san za ka yi sallah yadda ka san in ramadan ya zo za ka yi azumi to haka ake so kullum a wannan sallolin guda biyar ka dinga sanya mahaifanka a cikin addu'a ko da ma suna da raidin ballantana ma kuma sun mutu ka dinga sa sa addu'an Allah ya ji kansu ya gafarta musu Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya yafe musu wannan alamar rayuwarka za ta yi albarka kai ma kuma za ka samu bayan ka su ma addu'a ana fahimta maliki cewa a waliwalidaihi waliman sha minal musulmi da wanda ka so kuma ka sanya shi a dawarka daga cikin musulmai ka san wani iya da bukata to Allah ga wani hima Allah ka biya masa bukatunsa ba tare da kuma kaje ka fada masa ba ba a so kaiwa mutum addu'a kuma ya sani ba a so ya zan wani iya fama da matsala kaza da matsala kaza dan uwanka ne a makocinka ne a abokin zamanka ne ka san da bukatarsa masa haja masa iya da takura sosai cikin wannan bukatar to yana da kyau ka dinga miƙa bukatar sabon Allah to kai ma a lokacin mala'ika zai ce to Allah shi ma wannan ka biya masa bukatarsa fa innahu hariyun an yusajaba lahu idan ka bi irin wannan tsarin ka dace Allah ta'ala ya amsa ma addu'arka لأن وضع جبهته وهو أعلى وأشرف ما في بدنه في الأرض domin sanya fiskarka ita ce gaba mafi daraja a cikin jikinka a ƙasa allati tudasu bil aqdam wanda ƙasar ana taka ta da digadigai fiya kamalu zillillah to wani iya cikin cikar nuna kai ba kowa bane a gaban Allah kamalu zillillah ka nuna kai kaskantacce ne a gaban Allah subhanahu wataala wali hadha warada alhadith an nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu alabd min rabbih wa huwa sajid ba lokacin da bawa ya fi kusanci zuwa ga Allah ubangijinsa face lokacin da yake yin sujada subhanallah tsarki ya ƙara tabbata ga Allah alƙa'im arfa minas sajid tsayayye arfa minas sajid wanda yake daga darajar mai sujada wanda yake daga daraja minas sajid daga shi mai yin sujada lakin lamma tawaga as-sajidu lillah a lokacin da mai sujada ne as-sajid ismul fa'il yayin da ya tawadu ya kaskantar da kansa a gaban Allah rafa'ahu Allah sai Allah kuma ya daga darajarsa ga ka a zahiri ka kaskantar da kanka amma kuma a batsini Allah iya daga darajarka wasara aqrabu ila Allah azza wajal a lokacin bawon kuma iya kusa da Allah din ku duba wata hikima ta Allah ka sanya goshinka a ƙasa an gane da to kuma a daidai lokacin kuma ka fi kusanci zuwa ga Allah wanda Allah matsayinsa da siffofinsa maɗaukaka ne ga ka a zahiri goshinka a ƙasa amma kuma a ma'ana ka fi kusa zuwa ga mahalicinka an fahimta shi yasa duk wani mai dibara da wayo to a lokacin da zai dinga faɗa wa Allah bukatunsa a lokacin da ke sujada ne domin a lokacin kana kusa da Allah ne kana kusa da shi ba wani yanayi da za ka samu kanka kusa da Allah fiye da lokacin da kake sujada ko lokacin da kake ɗawafi kake dafa ɗakin Allah to ba ka kusa da Allah a ce lokacin da kake yin sujada an fahimta sau da ka masu dubara suna ɗaukar lokaci mai tsawo a cikin dare su yi sujjida su dinga faɗa wa Allah bukatunsu domin a lokacin kana kusa da Allah an fahimta duk wata addu'a da za ka yi mai tsada to kai ƙoƙarin sanya ta a cikin sujjada ai akwai hikima daga cikin malaman sunna duk da cewa hadisi bai hadisai ba su tabbatar ba cewa addu'o'in da ake yi na jam'i bayan sallolin farilla bayan kun yi sallafa gaba ɗaya an fita daga sallar an gama an ce mai fita huwa a takabirtul ihram an gane ko? makullin sallah shi ne kabbaran harama inda za a gama kun fita daga sallah ne sallama in ka ce assalamu alaikum to ka fita daga sallah gida duk abin da za ka yi kuma bayan sallah ba ke an gane to ka tattara bukatunka duka wanda za ka faɗawan kuma sai ka ce sai ka bar hunsa sannan za ka faɗa addu'a za ka faɗa bukatar akwai hikima nan kuwa kamar kai ne allah taimake ka samu gani da mai girma gwamna a yi abin da za ku fi gani hagu a haka ne mana in kwasan ana magana an ba an su ko maganar waɗancan ba za ku gani da wuri ba yawa misali kai ne allah taimake ka wa keɓe da gwamna kuma har ma ya baka lokaci na san dai ba za ka rasa abin da za ka faɗa masa bayi inda ba kai ba ne limamin unguwarku tsabar tawadu ya ku keɓe da gwamna dai aƙalla minti talatin a ce ba ka faɗi wata buƙata ba to ka zama waliyi gaskiya to a ce kana da buƙatu naka da na al'ummarka duka ku gana da gwamnan nan tsaf ba ka faɗa masa buƙata ko ɗai ba sai kuma ka bar gun gwamnan ka ta wajen chief of staff ko wata ƙasa-ƙasa dai sannan kake ce da Allah ga wasu bukatu kuma a faɗa mana ta ku hikima wannan kai ba ka je gindin maganin ba daga kai sai shi ba mai jinka daga kai sai shi za ka faɗa masa ta kusan wannan shi ne hikimar da ake so ka yawaita addu'a cikin sujada domin daga kai sai Allah ɗin ba wani a tsakani amma in kana yin sallama daga sallah to ka yi nisa da Allah kuma kusancinka bai kai lokacin da kake yin sallar ina fata an fahimta wannan shine a malike cewa kayi sujada ka kaskantar da kan kuma a lokacin Allah ya daga daraja fayin bagi an tuksir min addu'a ya kamata masallaci ka yawaita addu'a a lokacin da kake sujada musamman a wannan lokacin kai wa mahaifanka da kanka da iyalanka da unguwarka da garinka da ƙasarka musamman wannan ƙasa ta mu gatanan tana ta abubuwa da gasu na marasa daɗin ji a dinga sanya wannan ƙasar a cikin addu'a fi hazo sujud a wannan sujada din fil farida wa fil nafila a sallan farilla ko a sallan nafila illa idza kunta ma'muman fa innaka mulzamu bi mutaba'ati al-imam wala taktalifan ga wata gaba ma mai muhimmanci da malaikawa za ga wa'ansu liman ya dago daga sujada amma goshin su iya kasa har liman ya zo yi fara tahiya ma amma su ba su dago ba wannan ba daidai bane wannan sabawa sunna ne an fahimta har in ka sake liman ya cirata daga wata gaba ya je wata gabar baka dago daga wata gabar ba to wannan raka'ar baka da ita yanzu misali kun yi liman yayi sujada ka bi kun yi sujada da shi sai ya dago da ya dago ya zauna kai baka dago ba kana ta addu'a amma me zaka yi dai kana ta yi har in ka kuskure liman yayi yunkura ya tashi baka dago ba to baka da wannan raka'ar raka'ar ka ta sulmi gaba daya sai dai ka bi liman daga nan kuma aka dora sama amma wannan raka'ar babu ita an fahimta in jinkirin ka yi saliman ya cira ta daga wata gabar baka bi shi a wannan gabar ba har yaje ta gaba to baka da raka yanzu misali na biyu liman yayi kabbaran harama ya fara karatu ka bi shi yayi karatun fatiha yayi na sura yayi ruku'i kai kana tsaye baka bi liman ka yi ruku'i ba kana so ƙara sura da kake karanta misali to hallimin ya dago daga ruku'i kana tsaye to baka da wani raga domin ya shiga wata gaba ya fita baka bi shi ba a gane da wannan so daga wa'ansu da yawa za a ga liman ya dago daga sujjada har ya fara tahiyya yayi nisa amma ba su dago daga sujjadar ba to wannan mukhalaf ne wannan ya saba ba haka ake ba to malik ta illa idza kunta ma'muman sai dai kai idan mamuni fa innaka mulzamu mutaba'atul imam kai an lazarta ma wajibi ka bil imamu ka kawai wala tattarif an karka saba masa iyayi kai iyayi kai haka aka ce inna ma ju'ila al imamu li utamma bi idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u har zuwa karshe idan yayi kuyi idan yayi kuyi ba a san saba masa ba a san kuma jinkiri wajen bin sa duka wannan iya cikin ka'idar bil liman a sallah an fahimci wannan waye da ubi ma sha'a za ka dinga roƙon abin da kake so a gun Allah illal ismi sai dai ba za ka roƙi Allah zunubi ba Allah ka ban wannan kujerar domin na gasa suwa na aya a hannu an ana yi ko? ayin za a aya muna dabi da lokacin ne ya lokacin siyasa ne wannan matsayin da nake neman Allah ya ban wallahi so ne sun gane kuskurarsu to ba a roƙon Allah wannan ba a roƙon Allah wannan an bayyanta ko Allah ka ban kaza din suwa na su ji haushi dan nuna musu ba su isa ba to kai ba ne ma kake ba ne ma kake ba kai ma saboda ka ba a roƙon Allah irin wannan wa qadi'atur rahim ba a roƙon Allah yanke zumunta in Allah ya bin abu kaza wallahi ba ruwa na da suwa ne yan uwan na duk ba ruwa na da su ba zan tuka ƙara kula suwa to shi ma ba a roƙon Allah wannan an gane ko ashab yada ubi zawaj matashi ijimalin zai dinga sa bukatar ta aure a cikin addu'a a cikin sujada haka ne har ma masu karin ma kusa ba ya samarin kawai ba domin shi aure kusan kashi 85 ne na tsohon mutum idan kai kuskuren yin aure da mata mara kirki to da kai da samun kwanciyar hankali ko rabar shi sai dai Allah ya taimake ka ta mutu a Allah kuwa yawwa ta mutu ko ko rabu amma in dai kuna tare da ita ba kai ba kwanciyar hankali jiya ne nake cin ɗaya daga cikin malamanmu malam ibrahim daura ne ko dr mansur isa yalwa ne ɗayan biyu dai yau dr mansur isa yalwa wuce yake cewa suna karatu a wata ƙasashen larabawa suna tare a makaranta suna karatu sai wani daga cikinsu matarsa ta mutu bayan an ji an binne ta an dawo sai ake masa ta'aziyya to sai ke kuka iya kuka har sautinsa iya fita ya suke cewa ne ai an yi hani game da kuka mutuwa ba a so kuma kai ga kamalami ne bai dace a ce kana irin wannan ba sai ce wallahi da niyya yake domin manzon Allah ya ce kukan mai rai ana azabtar da mamaci da shi so nake na kwalla kukan domin a mata azaba wallahi tallahi ba nake bare a ba gode shi yake ba yace da niyya yake kukan kwallawa yake domin a mata azaba da ruwan kaga ya shawo yake na wannan an bayyana da saboda ka aure abu ne mai mahimmanci wallahi ba abun wasa bane idan mutum yayi kuskuren aure to nake faɗa muku shi da kwanciyar hankali hidiji labarin sa wani ba shi ba kwanciyar hankali manzan Allah fa ya taƙaice duniya ya ce a duniya mata ita kanta rayuwar duniyar agun mai mulkin agun mai ilimin agun mai kudin agun talakin agun kowa wata 'yan rayuwa ce 'yan ƙanƙanuwa sai ce amma wa kairu mata iha al'imar asaliya ita wannan rayuwar duniyar mafi alkairinta shi ne mutum Allah mai arzikin mata ta kwarai shi ne za ka samu kwanciyar hankali amma duk mutumin da ya kuskuren aure ya aure 'yar duniya to babu shi ba kwanciyar hankali babu shi ba kwanciyar hankali yasa ake son addu'a kafin ka yi aure ka yi istikara ka biya wa Allah zaɓi ka dinga neman shawarar magabata kar ka yi abin da kanka Allah an ce babba iya zaune sai ya hango da abin da kawo gini ba za ka hango shi ba ka dinga shawara da babbanninka da kawunanka da ma'abota ra'ayi daga cikin mutanenka ka samu yar mutunci yar dattawa ka aura ka yi ta addu'a amma mutukar mutum ya yi kuskuren aure to babu shakka ya riga ya rabu da kwanciyar hankali akwai wani iyayenmu yana ba mu labari a garin kano ya ce wallahi abin a gabansu aka yi akwai wani mutumi ladani ne a masallacin da yake iya da wata mata duk unguwar an san wannan mata masarufiya ce kowa ya san irin haƙurar da mutumin nan yake wallah wata rana ana cikin sallar la'asar ne ko azhar ni ne ladani da ma ana Allahu akbar Allahu akbar can da ya dauko ce hajiya na ba sunan mata hajiya yace wallahi iya cikin amsa ladanci wallahi hajiya kaga wani musiba da ke musiba a cikin sallama iya tunanin mata su domin musibata saboda ka sai mala ya ce matashi ka roƙi Allah a sujada game da aure an bayyanta ka dinga roƙon Allah ya azurta ka da mata ta kwarai ya baka mata mutum mai kirki yar dattawa mai mutunci wanda za ku yi zaman lafiya da ita ya kulu har ma mala ya koya ma inda za ka ci Allahumma rzuqni zawja Allah kaman arziki da mata ta kware wa huwa sajid a lokacin da kake sujada talibul ilmi talibin ilimi shi ma zai ce Allahumma zidni ilma Allah ka kare ni da ilimi ka samun yawa ilimi na albarka warzuqni fahama ya Allah kaman arzikin fahimtar abubuwa warzuqni hibza ya Allah kaman arzikin haddace abubuwa an gane ko wahid baini wa bainahu yaqul Allahumma a'inni ala itimamihi wahidun yabni biniyatihi kowa ma zai gina akan niyyarsa wannan ya kawo misali ne ga mai neman aure ko dalibin ilimi da sauransu to kowa zai gina roƙon Allah a cikin su da bisa buƙatar sa dake dagun Allah Allahumma inni ala itimamihi ka dinga cewa Allah ta'ala kaman arziki wajen cimma wannan buƙatu nawa an fahimta almuhim malaci abu ne mafi muhimmanci udu'ullah bima shi'ita duk abinda kake da bukatar suka roki Allah a cikin sujada li'anna mujarradad du'a ibada domin ita addu'ar kanta ibada ce kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake fadi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji yake cewa ku roke ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin wanda yake girman kai baya roƙo na inji Allah to zan sanya shi wutar jahannama iya kaskantacce suna kaskantattu Allah ta'ala zai kaskantar da su waddu'a huna wa fi ghairi wa fi ghairihi min al-amakin addu'a anan ma'ana a cikin sujada da waɗansu gurabe allati yashra'u fiha wanda aka shar'anta a ciki da a ciki fi salati a sallah yambagi an yuhafiz al-insan ala yambagi an yuhafiz al-insan fihi al-warid abinda ake so a malan yace ko anan a cikin sallah ko ma ba a nan cikin sallah ba to ka dinga yin addu'a da alwarida irin addu'a da tabbata manzon Allah yayi an fahimta a cikin addu'o'i ma'asurai kenan addu'o'in da an tabbatar manzon Allah ya furta su da bakinsa to kai kokarin ka haddace su kana yi wannan su ne afdalin du'a an fahimta addu'a da manzan Allah ya da bakinsa kawai ƙoƙarin ka haddace su ka dinga roƙon Allah da irin wannan addu'o'in su ne mafi falala kenan wa iza fa'ala al-waris falahu an yad'u bi ma'hab kuma idan kai warid din addu'o'in manzan Allah kai ka haddace biyu uku hudu biyar bakwai kai irin su to yana da kyau kuma kana da wata buƙatar wanda ba ta cikin waccan addu'a to ka sa buƙatar ka daga baya duk wannan albabun mafutau kofa abu da rike to kun ji fiye da ake so a gyara lokaci a cikin sujada duk wannan ana so ne ka yi ƙoƙarin dasa irin wannan bukatun a cikin sujadarka ko malin ya ce sallan nan ko ta farilla ce ko ta nafila to masu sallah irin ƙoton kurciyar na aka gaka ba za ta yi waye a ina ma ka nutsun matu a ina ma ka yi tasbihin da ake so ka yi ballantana ma ka faɗa wa allah bukatarka kaga ashe mai gaggawa a sallah kansa yake wa mugunta kenan ba kowa yake wa mugunta ba kansa yake wa mugunta duk wannan roman da ake iba ba kai ba sai dai ka ji labarin wa'an suna sama ma ba kai kuma ganda ce da shedan suka sa suka haramta ma samun wannan ladan an fahimta saboda ka mu gane cewa ita ibada sallah ibada ce da ake so a nutsu a cikinta a samu lokaci dama ita sallah har in baka yi wa sallah lokaci ba to baka so kai sallah mai kyau ba wani a tsarin sai tashi yayi tantable din rayuwarsa safa awa kaza da kaza iyagu kaza karfe kaza da kaza iyagu kaza kaza kaza kaza iyagu kaza amma an ka duba wannan tantable din ba lokacin sallah ce kaga sallah fiye da zai yi kenan ba ta cikin tantable din shi duk inda ya samu zai makare amma ya samu yi din yadda kasan za ka biwa zama a ofis lokaci za ka biwa cin abincinka lokaci za ka biya ɗauko yara daga makaranta lokaci to ka sanya wa sallah lokaci mana wannan lokacin na sallah ne ba abin da zai shigo ciki to idan ba ka yi wa sallah irin wannan ba to ba ka so ka yi sallah mai kyau wani duk abin da za ka yi fa a rayuwa to a bayan sallar yake duk abin da za ka yi sallan ake so ka mutunta tuku idan ka mutunta kuma komai sai ya zo bayanta amma abu mai mahimmanci baka bahi mahimmanci ba ka je can kana shirme abinda bahi da mahimmanci kuma ka bata lokaci a kai wannan akwai rashin fahimta sosai kuma akwai rashin basira gun dan adam irin wannan yayi sallah lokaci zaka yi mata in shago ne ka hakura karfe shago ka ce daga karfe kaza zuwa kaza ba ciniki karfe kamar yadda wa'ansu daga cikin kasuwa suke yi wa'ansu suna kwatantawa ƙarfe ɗayan ta yi ko sha biyu ɗaya saura kaza a rufe kar a dawo sai ƙarfe ɗaya da kaza a ba ku tayi mutar arabin awa ku je ku yi arola ku na ku yi sallah wallahi in kai wani da kyakkyawa ne sai Allah ya samu albarka cikin sauraka duk hada hada da kake a ofis to kace daga karfe kaza ka faɗa wa masanjan ka ko shigowa za a yi ko baki za a yi to lokaci kaza fa bana nan zan je sallah kowaye ya san da wannan a tsarin ka in lokacin sallah ba wanda za ka yi adimiti ba wanda za ka yi to idan ba ka yi wa sallah haka ba wallahi a karmakalla akwai sauranka wallahi sosai ba ka yi komai ba ko noma kake yi algaba ta wala to yi zama to idan lokacin sallah ya fatsi noman kwaɗi da ‘yan uwanka a gona ko ka je ƙauyen da yake kusa da kai kuyi sallar jami'i ka dawo sai allah ya sanya gona albarka amma kana noma ba sallah kamar ba ma guje kuma gaskiya bane wai har ma suna ce ai sallah da damuna sai malam ai mutum yaje wani a gona wani sai ya dama gida zai haɗe sallolin yayi to ina zaka samu albarka ciki ba zai yi ba saboda gane ko kai waye bakanike ne kai dan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai wane ne wane ne kai kai wa sallah lokaci kamata lokaci kawai inna salata kanat alal mu'mini kitaban mawquta haka Allah yace ita wannan sallar agumi imani lokaci ce wajibi ce mai lokaci in a timetable ɗinka na yini ba lokacin sallah ta walla ka yi wa kanka da kanka kuka domin ka mamanta dalilin da Allah ya halice ka kuma kalakatul jinna wal insa illa li ya'budun kuma as-salatu afdalul ibada ita sallah ita ce mafi girma cikin ibada kai wa kanka wannan idan da ba ka yi to ka ɗora daga yanzu ka fara yi ka yi wa kanka lokacin sallah a rayuwarka lokaci kaza zuwa kaza ka san masallacin da kake jam'i lokaci kaza suke to shikenan wannan lokacin yana zuwa duk abin da kake yi ka fatse ka je ka yi sallar jam'i an fahimci wannan idan ka kuskura ka mutu sallar ka tana da matsala wallahi ba abin da zai tare kai a gaban Allah tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al-qiyamah as-salah farkon abin da za a fara bincikawa cikin aikinka bayan ka mutu ne sallah kowa ya san da wannan sallan nan ita ce farko kana mutuwa sai a ce a ɗauko fayil din sallah ya alaka su da sallah iyayenta a lokaci iyayenta a jam'i iyayenta a ilimi ya yadda ya bata lokaci a rayuwarsa ya je ya yi iliminta ya zo irin wannan na sadaka ya ji ana yi ko kuma ya ɗau littafinsa ya je gun malami ya samai lokaci sun wannan karatun sadaka ne an fahimta haka ne mana amma kana so kai karatu mai kyau ka ɗau littafi ka je wajen malami ya sama lokaci ya sama lokaci da kansa ya sama da asuba ne a'a da rana ne a'a da daddare ne ya sama lokaci an fahimta sallah dole sai ka mata wannan karatu amma irin wannan wanda ake a zo a jaji a tashi a tafi akwai abubuwa da yawa da ba za su yi ba wannan fitila ake haskawa ne kawai akwai wani malami a kano da muka je muka same shi muka ce muna son wani littafi zai karanta mana shi ya kalli littafin ya ce to zai muna darasi shida a cikinsa darasi shida babban littafi ne maka ce to a karin muka lawa saman lokaci ya ce to ya ce sha biyun dare ya mutu wala haka ya ce maka ce a karin muka lawa duyin da ka ce ya ce in ba sha biyun dare ba to ka zo karfe hudu na asuba dole muka ɗau karfe hudu na asuba mu je gunsa mu fara karatu a yi sallan asuba mu ɗora karatunsa nan mu dawo gida ya sa mana sati shi da muke wannan karatu to amma yanzu kai baka da lokacin karatu sai bayan magariba zuwa yi har ma kaya da gine lokacin ka kawai Allah wallahi baka da wani lokaci kai kai wani yayi tabbaci da safe wani yayi tabbaci da rana baka da lokacin karatu sai awa ɗaya daga magariba zuwa isha haka wai kai mai kokarin ne ma kenan kai ne mai kokari kai ne sahabi an gurbi Allah kuma ka ce wai kana so ka yi abin nan kana so ka yi ilimin addini ba zai yi ba ba zai yi ba ku tashi ku dage ku tambayi malamanku ya suka yi karatu karatun addini ba da wasa ake yi sama annabi musa alaihi salam mursali ne shi iya cikin wanda Allah yake mai wahayi shi da shi ba tafinta amma Allah ya tura shi wata tafiya zai nemi ilimi yake faɗa wa ɗalibinsa laƙari laƙita min safari na haza na saba yake cewa wallahi a wannan tafiyar tamu mun haɗu da wahalalu wahala min safari na haza na saba mun saba an nasbu wahalhalu a cikin tafiya neman ilimi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da mala'ika jibril ya zo zai masa wahayin farko a gharu saurin ya ce mala'ika ya matsa ni hatta bale gani min aljihud ya matsa ne ce ikira ya ce ma'ana bi ƙara mazala sai ne ce yadda na ji a jikina jikina ya yi nauyi sannan ce ikira bi sun rabi kallari halak ku duba yadda sahabai suke a bakuwar ya rabi allahu anhu an ce shekarar da ya musulunta bayan kaibar kaibar kuma shi shekara ta bakwai zuwa ta takwas bayan hijira da ya zo ya lazumci manzan allah sallallahu alaihi wasallama to baya bari manzan allah sai lokacin da manzan allah zai shiga gida ya kwanta da asuba sai na abu da ya zo kofar gidan mazan Allah ya zauna mazan Allah a gaban idan zai fito idan ya fito su kawo masallaci da shi ba zai bar manzan Allah ba sai dare manzan Allah zai kuma ya kwanta ba shi da wani aiki ba shi da wani shedulin in ba wannan ba rayuwarsa duka ya ba da ita a waje neman ilimi ya haƙura da komai na rayuwa hatta abinci ma sai Allah ya kawo a ci gun kwana ma a masallaci ke kwana to zamansa dai ne shekara biyun da 'yan watanni ga yanin ya amfani duniya har duniya ta kare ba za a manta abin da yi ba sau da ka wajibi ne mu tashi mu gane ilimin addini sai ka ba shi lokaci sannan kai da za ka yi ilimin tukuna an fahimci wannan a maliki cewa ka kiyaye addu'o'in da suka zo warit sannan kuma ka goya da kuma addu'o'in da kake ganin za ka yi wa Allah ta'ala su wanda ba su gangaro a cikin alwarid ba a matsala ta gaba ta kusan ƙarshe an hana mu yin karanta alkurani a cikin sujada haka ne ala inni nuhitu an aqra alqur'ana sajidan aw raki'a raki'an aw sajida akwai kuma ayoyin alqur'ani wanda suka zo da sigar addu'a an gane ko akwai rabbana rabbana alqur'ani da to sai malamai suka ce akwai yanda za a yi aribaci abin guda biyu din tunda akwai addu'o'i a qur'ani irin rabbana la tu'akhizna in nasina aw kada'na is rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar is irin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada ga sunan da yawa to ya za a ribaci wannan addu'o'i addu'o'i ne ma'asure masu romo da yawa to sai malamai suka ce ya halatta ka dauki ayar ka canja mata fasali ka ƙara wani abin da babu shi a ƙur'ani kamar a ƙur'ani da ya rabba na atina fi duniya hasana ya zo to ya halatta a sujada ka ce allahumma rabba na atina fi duniya hasana wa fil akarci hasana wa ƙina zaɓar nar a ƙur'ani babu allahumma a ciki to amma addu'arka za ka iya goyawa da allahumma domin ka sha ta sha bamban da ayin alƙur'ani ne to sun ce za ka iya ƙara-ƙara a cikinsu wanda za su dace da addu'ar amma ba kamar yadda suka zuwa ƙorani ba wannan fatawa ce da ijtihadin malamai suka bayar game da irin wannan abubuwa Allah ta'ala ya samu dace ya yi mana albarka ya samu lafiya mu gama lafiya za mu samu matsaya na insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guji mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya biya bukatunmu na alkhairi ya samu lafiya mu gama lafiya ya ji kan mahaifanmu ya ƙara mana albarka a gidajenmu da rayuwarmu masu bukatu a gun Allah muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana akwai nima wata bukata da na sa gaba a gun Allah ina neman tayin addu'ar yan uwa akan Allah ta'ala ya shiga cin al'amarin ya biya mana ita ya sanya albarka a ciki da kuma yan uwa masu neman addu'o'i da yawa muna musu adon Allah ta'ala ya biya bukatu na alkhairi akwai ɗaya daga cikin yan uwa alhaji abubakar muhammad mai leda ya samu karuwa ta aure a ranar juma'a na mai zuwa insha allahu a garin daɗin kowa to muna addu'an allah ta'ala ya sanya albarka a wannan aure ya sanya a yi lafiya kuma a gama lafiya ya zaunar da su lafiya ya haɗa shi da alkaidan cikinsa ya raba shi da fintitunan cikinsa allah ta'ala ya sa a yi lafiya kuma ya sanya albarka a ciki da shi da dukkan masu buƙatu irin nasa allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم